الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم biyu ga watan jumada tsani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu laraba kenan ba za mu shiga darasin littafin a shefa da tarihi hukuki al-mustafa من درسي دي أشكبه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى amma ba'ad ya ce amma bayan gabatarwa bayan ya gabatar da abubuwan da ya cancanci ya gabatar a ainihin rubutun irin wannan littafin shine zaka ji malamai musamman hausawa suna cewa bayan basmala da hamdala da salsala bayan bismillah da yin alhamdulillahi da kuma salatin annabi abubuwan da ya cancanci mutum ya gabatar kenan in zai yi abu mai muhimmanci ashraq Allahu qalbi wa qalbaka bi anwaril yaqin yace Allah ya haskaka zuciyata da zuciyarka da haskake haskake na yaqini wala tafali walaka bima latafa bi awliyaihi almuttaqin kuma Allah ya rausasa min ya rausasa maka da abin da ya rausasa wa waliyan shi masoyan shi almuttaqina masu takawa masu kiyaye dokokin shi lutufi daga Allah dai shine dacewa tawfiki ya tabbatar da kai akan hanyar gaskiya allazina su wa'annan muttaqin din waliyan Allah wanda dama haka Allah ya ce ko allazina amanu wa kanu yattaqun ba to allazina sune wa'anda sharrafahumullahu Allah ya darajanta su bi nuzuli kudusihi da ainihin garan baƙi na tsarkin shi in aka ce nuzul shine abin da ake shirya wa bako muhimmi kafin ya zo yanzu misali in za ka yi wani babban bako ai kaga za ka yi ta shirye-shirye na abubuwan da zai burge shi abubuwan da zai faranta mar abubuwan da zai kaza to Allah ma yana da irin wannan ainihin nuzul ɗin da yake shirya wa ainihin waliyan shi musamman a aljanna kanan lahum jannatul firdausi nuzula ba yau wato wannan wa auhashahum kuma su wa'annan bayan Allah waliyan Allah wanda suke da takawa su ne wanda Allah auhashahum ya kewantar da su minar khaliƙati daga halittu gaba ɗaya bi unsihi da ɗebe kewa da shi wato sun ɗebe kewa da Allah tsabar ma'iyarsu da ubangiji da kuma mai da hankalinsu da suke wajen ubangiji sai Allah ya kewantar da su gabayin shi gaba ɗaya zama ba ruwansu da bayi gaba ɗaya kullum hankalinsu ya koma ga Allah dama yana cewa fafiru ilallahi ni lakum minhu nazirun mubin wa khassahum kuma Allah ya keɓance wa'annan waliyan nashi min ma'arifatihi zai faɗi abin da ya keɓance su da shi ɗin a gaba shine yace min ma'arifatihi na ainihin sanin Allah wa mushahadati ajaibi malakutihi da kuma mushahada halarta dubin ainihin abubuwan mamaki na mulkin Allah wa asari kudiratihi da kuma gurabu na ikon Allah wannan abubuwan bima mala'a Allah ya keɓance su da abin da mala'a ƙulubahun ya cika zuciyarsu habratan da farin ciki wawwala uqulahum ya kuma ɗimautar da hankulansu fi azamatihi cikin girman Allah hairatan da ɗimuwa idan suka duba ainihin abubuwan mamaki na mulkin Allah na'am da gurabu na ainihin kudiran Allah kaga abubuwan mamaki na mulkin Allah wanda suke ainihin boye kenan da kuma gurabu na kudiran Allah abubuwan da suke ma- suke ainihin kauno suke bayyane wanda kullun alullahi suna tunani ne cikin ainihin halittun Allah wanda duk abin da ka gani zai nuna ma zai tabbatar ma da cewa akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun al- tadullu ala annahu wahidun to wannan abubuwan shi ne ainihin ya cika zukatan ainihin su bayan Allah habratan da farin ciki na'am sannan kuma ya ɗimautar da hankulansu fi azamati cikin girman Allah hairatan da ɗimuwa in sun tuna girman Allah sun tuna ainihin buwayen Allah da izan Allah sai kuma su ɗimauce saboda kullum mutum ya kamata ya zauna a bainar kaufi wa raja'i wajen raja'i za ka ga kana ganin kamar ba wanda Allah yake so sai kai wajen hauji kuma za ka ga kamar ba mai laifi duk duniyar nan sai kai to haka nan mutum zai tafi na'am faja'alu hammahum bihi wahidan sai suka sanya ainihin damuwarsu gaba ɗaya wahidan abu ne guda ɗaya bihi da ubangiji mana gaba ɗaya abubuwan da yake gabansu gaba ɗaya ya tattaru kan ainihin wajen ubangiji na'am walam yarau fiddarai ne gairahu mushahadan na'am har sun kai matsayin da ba su ganin komai ba su walam yaro gairahu mushahadan ba su ganin wani abin gani gairahu in ba Allah wa fi dare a duniya da lahira gaba daya duk abin da ba Allah ba suna ganin shi kaman babu ne kawai Allah kadai shine a gaban su fahum su bi mushahadati jamalihi ga ainihin mushahada gani na jamalar ubangiji wa jalalihi da kuma jalala na Ubangiji ya tana'amuna suke ni'imtuwa. Ma'ana fahim ya tana'amuna suna ni'imtuwa bi mushahadati jamalihi wa jalalihi da ainihin mushahada dubin jamalihi jamalar Allah wa jalalihi da kuma jalala na Ubangiji.
na'am wa baina asari qudratihi wa ajaibi azamatihi yataraddaduna kuma kullun yataraddaduna suna kai komo baina asari qudratihi tsakanin gurabu na kudirar Allah wa ajaibi azamatihi da kuma abubuwan mamaki na girman Allah wa bin qida'i ilaihi wa bil inqida'i ilaihi wa tawakkuli alaihi yata'azzazuna na'am sannan ya ta'azzazuna suna ƙarfafuwa suna buwaya bil inqida'i da yankuwa ilaihi zuwa ga ubangiji sun yanke ga komai sun koma ga Allah wa tawakkuli alaihi da kuma dogaro ga ubangiji to wannan abin ya buwayar da su dama ai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk lokacin da aka ce mutum Allah ya rike to zaka ga kuma ya buwayi kowa idan ka ji tsoron Allah kowa ya ji tsoron ka in ka ki jin tsoron Allah sai ka koma tsoron kowa kuma haka abin zai tafi na'am lahijina suna masu dukufa masu luzumta bisa jiki ƙaulihi da magaskacin faɗin Allah da ya ce ƙulillah ka ce Allah sun sannan zarhum ka bar su yal'abuna suna wargi fi kaudin cikin kutsawansu duk abin da ake kai dai ka ce kawai Allah in ka in ka rike Allah to ka bar ainihin duk sauran abubuwan da masu kutsawa suke kutsawa cikin warginsu na'am ya ce to wannan yana faɗin fa sifofi ne na ainihin bayan Allah waliyan Allah masu takawa na'am ya ce fa naka cewa kai kararta alayya su'ala ka maimaita roƙo alayya a gare ni kaga kenan ya nuna dalilin yin wannan littafin wani ne ya roƙe shi ya yi wannan littafin na'am ya ce ka maimaita roƙo ka maimaita tambaya gare ni fi majmu'in cikin ainihin wani matattara ya tabammanu a ta'arifa bi qadri mustafa alaihi salatu wassalam in yi wani abu wanda in yi wani matattara abin da zai kunshi ya tabammanu zai kunshi a ta'arifa sanarwa bi qadri mustafa da daraja na ainihin abin zabi alaihi salatu wassalam wanda tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi wa ma ya ji lahu da abin da yake wajaba gare shi min tauƙirin na girmamawa wa ikramin da ainin karramawa na'am wa ma hukumun man lam yuwaffi wajiba azima zalikal qadri da kuma menene hukuncin wanda bai cika wajibin girman wannan daraja na ainihin wannan babban bawan Allah manzon Allah ba au kasara ko ya ta au kasura ne ko au kassara yawa au kassara ko ya takaita ya gajarta fi haƙƙi mansibihil jalili cikin haƙƙin darajar shi mai girma kula mata zuburin koda da ainihin yankan farce ne aka ce kula mata zubur shine inda ake yankewa jefar kaga ai mafi karancin abu kenan menene hukuncin wanda ya takaita daga darajar manzo Allah ko da gurgudan yankewan abin da ake yankewa a farce a jefar ne wa an ajma'a laka ma li aslafina wa aimmatina fi zalika kuma kace in tattaro maka abin da ainihin ya zo daga ainihin marigayenmu wa aimmatina da shugabanmu fi zalika cikin wannan min maƙalin na ainihin maganganu wa ubayyinuhu kuma an bayyana maka shi bi tanzili suwarin wa amsalin da ainihin saukar da surori da misalai ka san so da yawa in mutum ana so ya fahimci abu ana misalta mar abin ne da abin da ya sani idan aka kama ka ya ce ai misalin kamar kaza kaza in ka san wannan misalin sai ya fahimtar da kai abin da ake so a gaya ma in ya misaltu da wannan ya ce fa'alam kai sani akramakallah Allah ya karrama ka annaka cewa kai fa abin da ka roƙa din nan hammaltani ka ɗaura min amran imran wani al'amari ne fa mai nauyi min zalika daga wannan wannan abin da ka ne ba fa karamin abu ne abu ne mai nauyi wa arhaqtani kuma ka lizimta min fi ma nadabtani cikin abin da ka neme ni ilahi zuwa gare shi abin da ka kira ni zuwa gare ni nan ka lizimta min usran wani abu mai ainihin wahala ne fa wa arqaitani kuma ka haihayar da ni bima kallafta ni da abin da ka kallafa min dinnan ka haihayar da ni murtakan wani mahaihaya ne fa sa'aban mai wahala saboda haka mala kalbi ru'uban wannan abin ya cika ainihin zuciyata da razani saboda fa innal kalama fi zalika magana cikin wannan abin da ka nema din yastadi taqrira usubi haka ne yana neman takarira ko takarira yasa takarira usulin amma takarira yana zuwa takarira yana zuwa takadir takarira ba yawwa yawanci takarira din ya fi kyau takarira usulin tabbatar da wasu asaloji yawwa dan ba da ka ake faɗin wannan ba dan ka ce za ka faɗi za ka ɗauki shauƙinka da annabi da kaza kaza kawai ka riƙa faɗin abubuwa da ka za ka shiga cikin barna dole ne sai kana bin usul duk abin da ka faɗa ka mai da shi cikin asali inda Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza ko kaza ko kaza sai ka ga duk abin da ka faɗa yana tafiya bisa hanya ba wai kawai da zauƙin ka za ka riƙa tafiya ba wata harira fusulin da kuma ainihin rere ainihin fasalai wal kashifa da kuma yayewa an gawami ba daga ainihin rufaffu wadda ƙa'ika da zurfafa min ilmin haƙa'iƙi na ilimi na haƙiƙoƙi kaga ba ƙaramin abu ne. mimma ya jibu linnabi daga abin da yake wajaba linnabi ga annabi wa yudafu ilayhi abin da ake raba shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk mutumin da zai yi magana kan mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace zai yi da ka zai yi barna kwarai kuwa in yace zai da ka zai barna dole ne sai kana komawa asali dole ne sai kana daukan ainihin abubuwa na ainihin wanda suke da hakika wanda ka tabbatar da su sannan ka yi magana a kansu a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yudafu ilai abin da ake raba shi zuwa ga manzon Allah aw yamtani ko abin da yake hanuwa aw yajuzu ko abin da yake halatta alaihi a gare shi wa ma'rifatan nabi haka ne ba wa ma'rifatan nabi da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam war rasuli to wa ma'rifatan nabi da kuma sanin waye annabi tukuna war rasuli da kuma sanin waye manzo an ce annabi me ake nufi war rasuli me manzo waye manzo war risalati menene ainihin risala din wan nubuwati menene ainihin annubuwa din wal mahabbati menene mahabba wal kullati menene kulla to dole ne sai ka san wa'annan abubuwa wakasa isi hazihi darajatil aliyya da kuma keɓance-keɓance na wannan daraja maɗaukakiya wa hahuna kaga ku anan akwai mahamihu da muzafihun masu faɗi wanda ta haru fi halƙaɗa wanda ɓamɓarwa ma take ɗimuwa fiha a cikinta ɓamɓarwa wata tsuntsuwa ce eh sunan tsuntsuwa ce wata tsuntsuwa ce wayan ta ajiye ‘ya'yanta za ta je ta yi musu ruwa in ta tashi za ta yi tafiyan kilomita dubu za ta je inda ruwan yake ta ɗebo kafin in alfijir ya hudo kafin gari ya waye kuma duk inda wannan ainihin fukafukin ya taba in za ta dace wannan ya taba saboda rashin kaucewa hanya yauwa tsabar fisaha da tsabar sanin hanya to ita ma an ce ta yi wannan abubuwan dole za ta imauce ta ga ta ina za ta fara ta kuma karamin abu ne aha shine yace damu zane wanda ainihin fihun masu faɗi wanda ta haru fi halkaɗa ɓanɓaruwa ma take ainihin ɗimuwa fiya a cikinta. Wata ƙasuru bi kuɗa wanda alkuɗa taku ta ƙasuru take taƙaita biha tare da ita. Wa majahilu kuma majahilta ne wanda ta dillu bi al'ahalamu, al'ahalamu hankula ta dillu suke ɓacewa fiha cikin wannan majahiltan. in lam tahtadi bi alami ilmin idan bata shiryu da wani alam ilmin na ilimi ba a ce alam shine tuta ko kuma wani dutse wanda ya zama alamta wa menene wa nazarin sadidin da kuma nazari wanda yake katartacce mu je ko ya isa mu tsaya nan ko wa madahilu kenan za mu tashi ba ni